إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara doron mu a markas ahlus sunna da jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar sai muna Laraba 20 ga wata na Muharram hijira shekara 1442 wanda ya dace da tara ga watan tara shekara 2020 muna cikin littafin mota ta imam malik rayan mulla yau za mu yi darasi na 51 cikin wannan littafi na mota ta imam malik darasi na 51 insha Allah za mu za mu tashi ma ja fi sujudul qur'an abinda ya zo na yin sujada a wajen karatun alkurani shi ne ke na bilge da alaƙa da sujada wadda ake yi lokacin karatun alkurani haddasani ya haya a malik an abdullahi bin yazid maulal aswad bin sufiyan ana abi salamata bin abdurrahman anna abu hurairah radiyallahu anhu قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها abin da yake ruwayar abu salama bin abdurrahman ba wancan ba abu salama mishi umu salama wannan tabi'i ne dam dam bin aufin yake ba da labarin cewa abu huraira radiyar an ƙara'a lahun idan sama'un shakat ya karanta musu idan sama'un shakat fasaja da fiya sai sujada a wannan sura falamman sarraf da ya ƙare sallar juya a khabaran ya ba su labari wanda ya ma kenan wanda ya karanta musu su da musu jada sai ce musu ai anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam sajada fiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sujada a cikin wannan sura kuma shine abin da ke tabbatarwa da yin sujada cikin shiqa ko tana daga cikin al-mufassal wanda bayani zai zo akwai masu ganin ba a sujada a cikin mufassal inda daga ikrar daga qaf hujurat zuwa ƙasa wannan wannan ruwaya tana tabbatar da cewa ashe ana sujada a wannan wurare wa haddasani an malik annafi maula bin umar anna rajulan min ahli misr akhbarahu anna umar bin khattab qara surat al-hajj fasajada fiha sajadatayn thumma qala inna hadhihi as-surata uddilat bi sajadatayn wannan ruwaya cewa na fi imam labin umar ke ba labari da imam malik cewa wani mutum annan rajulun min ahli masar wani mutum daga cikin mutanen masar ya ba na fi imam labin umar labari cewa umar bin khattab ya karanta sutul hajj fa sajada fiya ya sujada a cikinta sajadatai ne sujada guda biyu sun maƙala sai ce inna hadhihi sura fadlar da ta wannan sura an yi ita ta a kan surori da sujada biyu wannan abinda ya zo daga kenan labari daga umar duk da wani isnadin yana da magana amma asalin magana ya tabbata ta tabbata umar ya yi haka sai hadisi na gaba yana cewa wa haddasa ni a malik an abdullahi bin dinar annahu qala رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين آه مالك كي سامو لابد عبد الله بن دينار يا بعد لابد شو يا عبد الله بن عمر هنا سجدا في سورة الحج سورة الحج هنا سجدا سجدا بدابي أن وام يكون مكان إمام مالك رحمه الله زي ما قال أجابا إيه مكان أزائم سجود قوم شادين kuma ya ce a mafassal babu wani abu daga cikin azai nan fikin imam malik rahimahullah shi a can don ga gane maganar ko an zo imam malik ba iya ture ba ne yin sujada ba a wancan wurare na mafassal amma ba da su basu daga cikin wanda suke masu ƙarfi ko a ce masu girma wanda suke da mahimmanci da yawa sha ɗaya suke da zaman kamar a ce masu ƙarfi a ciki masu kada wasu masu ɗauka zaman wajibi ne zama ga ruwa na ɗauke wajibcin amma dai kenan shi ma malik iya ɗaukar wancan sha ɗaya su ne suke da ma'ana suke da muhimmanci sama da sauran wannan hudu amma ba dan ba a yi ba a cikinsu saboda menene asalin inda ake samun saɓanin kamar za su ce a cikin sutun najam babu sujada wasu ma babu haka cikin shiƙa babu sujada haka cikin cikin ikara babu sujada to amma wannan haka akwai saɓani shi ma cikin suratul hajj wuri biyu mai karanta kaman wannan musafin saudiya zai ga sujada biyu ta zo a cikin musafin wannan na madina a harko ta harko ba matsala kanta ta bayan fasala subhanahu wata'ala ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وكثير من الناس وكثير حق عليه الأذاب ومن الله فما له المكر إن الله يفعل ما شاء wannan cewa Allah ba Allah yana sujada ga Allah duka man fi samawati man fil ard abinda yake cikin samai da kase gaba ɗaya suna sujada ga Allah kuma ya ware wa shamsu wal qamar wal nujum wal jibal haka rana nayi haka wata nayi turmamu nayi dutsi ma nayi wa shajar hatta ice na sujada ga Allah sai ta wa kasirun minan nas a waddawa aka waddawa ko dabbobi ma nayi suna sujada sai ta wa kasirun minan nas da da yawa daga cikin mutane sun wana sujada amma wa kathirun haqqa alayhi al'azab wasu da yawa daga cikin mutane azaba ta tabbata akan zan basu rabar sujada basu sujada to zai ka cire ta inna la fa ma sha la ya abinda yake so to wancan inna la fa ma sha anan ba sabani akwai sujada akan ta wadda take da sabani ta karshe ya walladhina amanu ruk'u wasujudu wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun ita ce take da saɓani a wajen wasu maka cikin magabata to amma abin da yake da tabbas an samu ruwa ingantattu ga sabbin da su umar suna sujada a wani wurare kuma an san wa'annan ba sa sujada ba da ne kenan shi yasa kenan za mu ga sujada guda biyu cikin suratul hajj to wannan kenan wannan hudu ne ake da saɓani kansu ta ƙarshe ta suratul hajj da ta suratul najm da inshiqaq da iqra wannan ne ka samu sabani wanda suka ce ma kamar imam malik ana yi amma ba da ba sa cikin azaim mana manyan manyan masu muhimmanci da yawa shine zama ga kan ruwayoyi daban-daban na tabbatar yin sujuda sujuda guda biyu a cikin suratul hajj amma magana da Umar ko Allah wasu bin danta ba dai akwai hanya daban ta tabbata Umar yana sujuda a wannan wurin guda haka Abdullah bin Umar سي وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عمر بن الخطاب قرأ بالنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى آه وانا رواية عمر بن الخطاب يا كانت سورة النجم إذا هوى نجم إذا هوى ya yi fasada ya sujada a wannan sura sun maƙam nan iya cikin sallar da ya kawo ƙarshen sujada ƙarshen sura ya sujada to ai kuma tashi zai yi ciko sauran sallah ko to nan da ya tashi sai da ya kala wata sura daban daga baya tukun ya sujada kenan wannan ƙara karatu bayan an taso daga sujada ta ƙira'a a cikin sallah wannan imam malik rahimahullah wannan ruwa da ina cikin ta cikin cikin makanta cikin sai cikin sai bukhari hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan jam ko wanda ce anan musulmi suka yi mutane suka yi sujada har da aljannu hatta da kawuran mushrikai kowa sujada ko kenan tabbata sujada a cikin ta bane wanda babu a bakanta nan umar dai imam malik ruwa da ke ita ne amma ta cikin sai bukhari akwai ruwa annabi kanshi sallama ya sujada a suratul najm to nan kuma an kawo umar ya kata umar bin khattab ya karanta ta a cikin sallah kuma ya sujada da ya ka karshe sai ya kawo wata sura daban kamar zaman ikra karshe yan ka kawo zaka ya tashi nan malamin sun tabbatin ya zabi ko in ya tashi ya yi rukuyi kai tsaye ne ba lahibe ko ku kara wata sura ko wasu ayoyi tukun ya rukuyi wannan bayan kenan ka tashi nan da ke tabbatar da sujada cikin sutun najam abinda can wasu za ce ma'ana babu sujada cikin almufassal yakinin nan ya tabbata umar ma yayi kuma karanta annabi manzo Allah kanshi ya sujada a wannan wannan sura wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abi anna watridun ruwa in ganta makaranta sun tabbata ta ibn umar ta umar duka da sun ingantattu duk da makufin cewa zuwa ga wannan sahabbai illa waccan ta cikin sahih bukhari ne hadisi marfu'i manzo Allah yayi sujud a cikin suratul najm wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abi anna umar bin khattab qara'a as-sajada qara'a as-sajada wa huwa ala al-minbar yawm al-jum'ah fanazala fasajad wa sajada an-nasu ma'ahu ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا وانا رواية تيوى عمر بن الخطاب انت أروى شام بن أروى كي تيوى أروى كي وش لابالي عمر بن الخطاب يا كان سورة بسجدة سورة النهل سورة النهل دي كان سورة النهل wannan yayi ne iya huduba huwa ala minbar yamul juma'a iya kan minbari a ranar juma'a kina huduba kenan Umar bai kanta wannan sura da yazo daidai sujada fa nazala sai ya sabko daga minbari fa sajada yayi sujada fa sajad wa sajada nas yayi sujada mutane ma saurake na jama'a suka yi sujada ma'ahu tare da shi suma qara'a yamul juma'atul ukhra kuma ya sake karanta wannan sura a wata juma'a daban-ban da kinin sake karanta ta wata juma'a mai zuwa da ya karanta ta da aka zo daidai wurin fatahayya annasu bi sujud sai mata ta fara gyara zama na yin sujada aka fara shirin aka dan gyarawa za a sujada sai faqal sai umar ce ala risulukum ku yi hankali mana kwaci hankali kowa tsayin da yake ya ce inna Allah da makatuba alaina Allah bai wajabta mana ba wannan sujada kenan ba dole bace ba ba farilla bace ba ya ce na ke cewa sai ce illa an na sha kin inna la lam yaktuba alaina illa sha Allah bai wajabta mana ba sujada a yin sujada sujud tilawa sai in mun so don haka falam ya sujud shi bai yi ba sujada kuma mana'ahum an yi sujudu su ma ya hana su wannan hadisi ne mawqufa anan kuma ya inganta hatta cikin sahih bukhari akwai wannan ruwaya illa lafazin ba haka bane ya tabbata dai magana ce Umar bin Khattab yayi karanta wannan sura shi ma a juma'a ta farko ta biya karanta ana kokarin sujada yace a'a inna lam numur sujud aka ce mu ba a mana umarnin ba sujada ma fa ba masu da fakana sahab sunna duk wanda ya sunna daidai sunna kuma wanda bai da to wanda bai tabbata su malai ba da yake shi a takace dai duka abin da yake dai maganar Umar bin Khattab anan karantarwa ce yayi yakan yi akwai masu dokan sujudu tilawa kamar wajibi ce hatta kan sa wasu su rika wani me suke yi suna kan Qur'ani a sallah in aka zo wajen sujada ya tsallake kalma mai sujada ko aya ya ci gaba wai don gudun kai sujada a cikin sallah dan akwai masu ganin ma san ma ba a karanta sujada a cikin sallah to duk wannan da ya karantar da mu da ba haka bane cewa yin sujada ana yin sunna ce kuma kula da amma ba farilla bane dan baka yi ba laifi bane magana kenan mun karanta ba nan sallama kun ga ya karanta ya karanta sura najm ayin sujada ko yayi wani lokaci ya karanta kun biyu ba kun babu ne shine dai magana karantar wacce ake ma mutane sujudu talawa ba wajibi bace amma sunna ce kuma mai lada dan cewa akwai ruwaya mun karanta cikin akamu janaz idan mutum ya karanta qur'ani ya sujada shi dan iya juyawa da baya da gudu yana yana gudu yana tusa burit burit burit ya ta ya waila ya waila ya ga tona amun umunin sujada ban yi ba dan adam an yayi sujada za a bashi aljanna iya gudu iya iya tusa haka zai tsire kinan tana da tana da fadala yin nata amma ba wajibi ba to yanzu bayan wannan bayani wannan hadisi ne da zuwa ga Umar ibn Khattab nan sai bayan wannan labari da da Malik ya bada yace qala Malik Imam Malik sai yace karkashin bayan wannan magana yace laysa al'amalu ala an yanzila al-imam idza qara'a as-sajdata ala al-minbar fa yasjud ya ce a kan haka wannan aiki da umar ya yi kenan ba a tsorawa ba imam in ya karanta surutu sajada iyakar mimbari ya haɗo dole sai ya sun koya sujada ba dole ba ne a kan liman sai ya haka ya ce don haka ƙalimar al'amarin indana al'amari a wajenmu ma'ana mutanen madina mutanen madina أن أذائم سجود القرآن sujudodi masu mahimmanci masu girma na ƙur'ani ida ashara ta sajada kaji sujada goma sha ɗaya ce kenan a cikin sura goma sha ɗaya telesa fil mufassal min hashe wannan sujada sha ɗaya al mufassal babu ko ɗaya cikin azayi bisa cikin girma ne manke manke manke su gudu kenan masu girma masu masu masu kani kenan nan an ce al-mufassal mun san daga hujurat ne zuwa ƙarshen qur'ani ina cikin za a samu suratul najm a samu inshiqaq a samu alako ikra to yanzu da imam malik abin da yake tabbatar ma sha ɗaya ne wanda suke azai da kuma bayan wannan hukuncin da imam malik yayi ya hukunta da cewa ba dole bane bai liman ya sarko ya sujada kuma a wannan sujada ma da ake yi masu mahimmancin sura goma sha ɗaya ne banda kina al-mufassal qala malikun la yanbaghi li ahadin yaqra'u min sujudil qur'an shay'an ba'da tasbih wala ba'da al-asr kuma imam malik yake kawo hukunci cewa bai kamata ba ga wani kowane ne bai kamata ba ga wani ya karanta sujudar alƙur'ani a bayan sallar asuba ko bayan sallar la'asa ba a karanta su kaji abinda yake so ya kawo ana duk da abu ne dai an san fikin imam malik na ba a salla bayan asuba ba a salla bayan la'asa akan haka yake da haka kenan shi yasa anan ma ya hana ka to kenan da yace ba sallah ba sujada ta alqur'ani ba karanta sujada ta qur'ani bayan sallah asuba ko bayan asar kamata ba karanta sai me hujja imam malik dai wannan magana shi a wajen shi ce wa zalik anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس wa an salati ba'da al-asr hatta taghrub ash-shams wa sajadatu min as-salah yace fala yanbaghi li ahadin an yaqra as-sajadata fi tilka as-sa'atain fi imam malik shin dadin fikin magabata gaba abin ya rikice kaga nan duk da duk da imam malik ne fiqh ce yake amma da yace ma ba a kaza ba a kaza ga dalilin shi daga diba dalilin kaga yaya yake shi dai ga madogarin shi ba ka kun da kaga maka a dan ya kawo hujja annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah bayan asuba ya hana sallah bayan al'asar iran ta wada asuba ya ta hudu da haka yana za karanta shine hujjar shi kan haka ya ce kenan bai kamata kai kuma ka kai karatun ƙur'ani mai surta sajada wuri mai sujada a wannan lokacin guda biyu sai ta yi nika sa'atai wa'annan lokacin guda biyu da bayan asibila asuba da bayan asir wannan fikin imama da ke shi ne cewa an samu cewa ibn qasim ya rawato wata ruwa daban daga imam malikin wanda malikin kanta ya tabbatar da yin ta a wannan lokacin sai inda rana ta yi jajja wajen hudowa ko jajja wajen hadawa wani ce madogara mai kai ita ce mai madogara mai kai kuma mai hujja annabi hana sallah a bayan wannan lokaci ya hana sallah nan sai mun karanta a lokacin da rana ta yi ja ko ta je wajen hudowa ko wajen hadawa ko wannan gano akwai madogara mai kanta amma cewa kurin ba sallah ya gaba daya ko bayan su ba wannan hatta shi bin kasu cikin malakawan sun ga yin hakan kin ya dace kuma an samu daga malikin wannan magana kenan iyawa daga baya kuma daga wannan magana da ya rubuta a wannan wurin walla a wani shi dai ya tabbata wannan ya ke cewa ya tabbata da yake cewa na annabi sallallahu alaihi wasallam hanin da yi kurin hana sallah ce a bayan asuba da bayan da bayan yake cewa da bayan asar kuma su ma marasa dalili mai dalili mun kan sallar sallar gawa ko tafi masajid don kayan la'asar kashi kana iya yi amma da kuma ka da guda biyu ko ban asuba sallar gawa ta kama da ana iya sujada kuma cewa ita tilawa su tilawa ai cewa ba sallah bace a wajen manyan malamai ba bata matsayin sallah ma gaba ɗaya balle ma ka ta matsayin to ma wajen imam malik ya ba sujudu tilawa matsayin sallah kan haka tunda a wajen fiƙi imam malik ba a sallah bayan da aka gaba asuba haka shi dalilin shi hana su da sawi ka su da talawa a bayan wani lokacin guda biyu ba dan boye nasibi daga manzo Allah bai ce bai to zamu ga cikin fiqhin mata daga Abdullah bin Sa'id Bukhari Abdullah bin Umar iya sujada ta talawa ba ma arwala wannan shine karin hujja masu cewa su da talawa ba bata matsayin sallah shi yasa da abin da aka tsora ma sallah na kallon alƙibla na arwala ba ta da shi tun da ganta Qur'ani zaka yin ta kana kallon kibla kallon kibla zaka sura tilawa ba kallon kibla ba saboda bata matsayin sallah kuma wannan Abdullahi bin Umar ya tabbata iyayen ta babu arwallan kenan wannan iya fatan ta kenan sujudu tilawa ba sallah bace da ta dauki kaidodin sallah wanda shi Imam Malik ya bada magana kan su wallahi zira ta kace dai shi anan Imam Malik kurin ya hana sujudu tilawa bayan asuba da bayan asar don hujja shi an hana sallah bayan asuba da bayan asar kuna sai ce wasu ila malikun amman qara'a sajarata wa mar'atun wa mar'atun ha'id tasma hal laha an tasjud qala malikun la yasjudu ar-rajulu wala al-mar'atu illa wa huma tahira kaji an wa malik rahimahullahu tambaya kan wanda ya karanta sura mai sujada sai ga mace mai haila tana shuraren wannan makaranci tana shurare aka mai tambaya hallaha an ta sujud za ta iya sujada ta tilawa ta shurare kala malukun la ya sujudu rujul mar'a ba mace ba mai haila da namiji ya ce da mace ba mai sujada a cikinsu illa umma tahiran eh suna da tsarki na arwallakin kenan mai haila ba ta yi wanda yake da mara arwallah ba ya yi don shi mai sa ya mata matsayin sallah yadda mai haila ba ta sallah mara arwallah bai sallah haka ba su tilawa ta alkur'ani ka bi su jira tilawa ta alkur'ani wannan fiƙi ma malikutarar wallah sai bayan ana imam malik ya yanke ta bata bisu sujada wannan guda biyu mace ko namiji duk da bai tsarki bai sujada kuma wata tambaye ita ma dai an wa malik ita wa su'ila an mar'atin qara'at bi sajada wa rajulun ma'aha yasma'u alayhi yasma' alayhi an yasjudu ma'a qala malikun laysa alayhi an yasjudu ma'aha إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به فيقرأ السجد فيسجدون معه وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة تنفق إمام مالك تي مالك رحمه الله يكي تشوى أما مالك تنبيع أن المرأة قرأت السجدة ما تشي تكي قراءة sai ta karanta wata sura ko mace aya mai sujada wa rajulun ma'aha wani mutum tare da ita mai gida ne ko wani daban ya sama wa alai iya shuraren wannan makaranciya aka ce alai a yi su ma'aha an dora mai zai iya sujada in ta sujada sai malika ba da amsa ga masu wannan tambayar mace ce makaranciya kuna shurare za ku yi sujada kai namiji tare da ita malaka ce laisa alai an sujud ma'a ba baya sujada tare da ita bata haushi ba sujada tare da makaranciya yace inna ma tajibu sajadatu ala alqawm abinda sujada inda take wajaba akan mutane mutane ne ya kununa ma'a rajul kuka zo kuka sa wani makaranci iya karatu kuna shuranci fatamu da bi kuna kamata matan zali malami ne iya karanta kuna shurare kuna jin kuna kamata matan malami ne fitar iya muku darasu fa yaqra'u sajada sai karanta sura mai sujada to anan fa yasujuduna ma auza sujada ta dashi anan za su amma mace kullun tana karatunta a ba kai ba kuma nan imam malik ba mace kaɗai ba abinda ke so kwatanta don kana zamani kana jin wani na karatu in ba malamin ka bane wani ka zama kai turare kake kawan kana bin wannan karatu da yake yi don ya kanta ƙura'an suje da ba ruwanka don sai imam malik yana sai ya hudu abin a hili lafazin ka bai ce wale sa alaman sami sajada bai hau ba ga wanda ya ji sujada min insanin ya karauwa wani kun iya karanta ƙura'ani laisa lahu bimamin ba limamin ka bane ba kurin iya karatun shi bai hauka ba an yi su suka sajada kai ma kai kira jin ya kira'a ko malami ko ya kira shi kai ba shi ba kake bi bai hauka ba a ce in ya su kai ma ka sujada bai hauka ba to duk da nan zamu ga lafazin da aka yaki da shi anan ba lafazin ne mai ture sam sujada magana alaihi ne ma'ana bai zama wajibi akan shi suka lafazin da aka kawo bai tudu su gaba ɗaya kai bane ba ba ta hauka bane yake magana ba dan ya tabbata nan sai ma ya karanta kullun suna zama suka shiga karanta ya sujada kai saura ma a ce ta da mushakka jin kowa sujada haka nan ba zuwa bane ba sai liman ko he ka zo kai kana mana iya koya ma zaka iya yi in haka iya yi kana shaurare shi ka je wajen sujada ko kana iya yi amma magana wajibi ce aka ɗauke ma wanda ba shi ba kake shugaba wannan kuma ya tabbata ta masa ake magana ta da ake magana kan shi ta wa'iza ƙuri'ar ƙura'an su sami don su lalakun tura muna ko ni bayani akan ta wannan aya take maganar ko za ƙuri'ar ƙura'an ana karanta ƙura'ani fastami da wa'an su ku shuru ku shurara lalakun tura mun da shi ɗanku ka wannan kan shi ana magana kurin mutum ya buɗe ƙira'a ko ya kafin haka kurin a zamane wani aya ba ta hauku ba aya wannan tana magana ne an ce a wuri biyu cewa imma a hudu ba ne liman ke karantawa ko a cikin sallah amma haka kurin mutum ya kira a shaci har kira kurin dole ku yi shuru ala sa matsala balle yanzu tun zai sa kira a kasuwa ko akan hanya kurin kuna zamne kenan sa kire a baki a wannan shi ta shafa ba ta hauka ba sai in kaso kurin ka turara a aikace mun kanta ruwa don cikin adin na alwajiz ma'anas bin malika cikin dai magabata wanda suna wani iya karatu su suna hira sai wani ya gece buku ji ana katon ƙura'ani su kyale shi sun tukar hira su ita kai wuka ji ana kana gara ƙura'ani Allah ya ce daga zafi ce wani ayyar suka ce ba wurin ta bane suka wannan bayanin wannan aya tana magana ga wanda yake jin mai hudu ba ko a sallah amma haka kurin kana kira ka ka ce ba za magana ba a ba wajibi ba ne wannan bai hauna ba Eh amma a hudu ba ana karantawa ko a sallah wannan shi ne aka ce ku shurara wajibi da wajibi amma haka kurin kai kake kira ka kurin amma ba dai an zamanin kasar kullum mutum zai sa kira daga kilo guda kana shirka kilo guda sai zai sallah speaker ana ta kira to da ga gidan ga gidan gidan ko ai shuru a gani kaga abu fa matsala to da amma Allah ta abin abin da bai da ba da mutum bayan da ma bayani can da ma Allah ta yi bayani ba dole bane mishurara sai mun shuru ko na kasuwa ya bude ka kasuwa ka dole shi kasuwa ba magana a ce ka kira ka kira kaga da mun dai tuni muka ba ta sun yi bayani wannan shurukin ba ta wajaba ba ga wanda ba mai karatun ba ko ba hudu ba ba ba sallah ba idan kana so kana ka shurara ba lafi amma ba wajibi ba ne to ita ma kenan sujadar wajibi ne imam malik doki bata hauka sai ma ja fi qira'ati qul huwallahu ahad wa tabarakal ladzi bi yadihi al-mulk kasutul mulk irin imam malik zai kawo masa albabi mai maganar abinda yake da alaka da karanta qul huwallahu ahad da suratul mulk tabarakal ladzi bi yadihi al-mulk tabaraka me matsayin karanta su duka da wannan bayanin da makaranta bangaren hadisi ya inganta madama na gaya muku abin da aka ce na sahihi abin da yake bangaren hadisi ko marfu'in ne ko maqufin ne ko maqtu'in ne duka dai abin da yake sai ta kama magana inganci amma a ce malik ya ce wannan bai bukatar sahihi ko ban dai ta shi kin tabbata ne da dama ba magana neman neman inganci da amma na tayin malik kowa da wani tayin san mota imam malik ce shi ne ga jabin shi malik ba ce ya sayi ko dai ya tabbata da abin ya tabbata daga malik sai dai iya bana kyauta fiki kan wata mas'ala a samu ruwaya ingantacce a titi ta sa amshi wannan kuma kan malik mun karanta kan karatu fa malik ya wadi cewa ni mutum ne ina daidai ina kuskure ku diba duk abin da nace kai ce alhaji ko mun magana baya kai ce ra'ayin dana ko ta ra'ayi a wajen mu ko al'amarin dana tun da yace ra'ayin mu ko yace ara ina ga kaza to irin wani wurin imam malik ce kadiba ka gani inda ka samu hadisi sahihi ya inganta to shi ma kan shi yana daidai ce na kuskure wannan amma shi da abin da anan ya tabbata malik wannan abin ya tabbata daga malik da abin da ta wannan ya tabbata ya wannan magana to yanzu bangaren me mas'alar abin da yake da alaka da karanta kullu ahad da suratul mulk gashi za mu karanta حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي سعسع عن ابي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع رجلا يقرا قل هو الله احد يرددها فلما اصبح غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان رجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول, فقال رسول الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيدي إنها لتعدل ثلث القرآن abin da ke wannan ruwaya abu sa'id al-khudri ke bada labari shi abu sa'id al-khudri sami'a rajulan yaqra qul huwallahu abu sa'id ya ji wani makwabcin shi iya karanta ƙuluwar lawa'ahar a cikin sallar dare yuraddiduwa ita yake ta kunkuma in yi ma ya ta yi ta yi ta yi ya rufu shi a ji ma ya ta zama ƙuluwar lawa'ahar ƙuluwar lawa'ahar ta mai da ya ta yi a sallar shi har garin allah waye ita ya sallar shi ta dare wani abin busa'id ya ga bi dace a haka ba falamma asaba garin allah na wayewa فغدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي يسكي انا ما زما زلا ina rai yake manzon sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika lahu ya ba annabi labari kaga wani wai duk wannan qur'ani dan gaba ne kun da kun qur'ani tsari da ta duk wannan qur'ani ta kai dai wa kana rajul taqaluha shi abu sa'id ya kamar sura ya kamar kadan ce kware abin ya kadan kullu gurin shi ga abin kaman abin ya kada ya kada sura daya kuma ulul ahad ba ta rubu sura ma kai ta inta shi akan haka ne sai ya ji sai ya kai kara shikenan da manzo Allah ya ji magana Abu Sa'id kuma da abin da yake nihi kama abin yayi kadan sai da ce ga mashi muhimmancin sura yace fa qala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sai manzo Allah ya ce wallazi nafsi bi yadi na rantsi da wanda raina ke hannun shi Allah ke innaha ita wannan sura la ta'dilu suratul qur'an tana daidai da sulusun ƙura'ani haka kurmit nan malamai me yasa sulusun ƙura'ani a ganin ƙura'ani labari ne da hukunci da tauhidi tana ciki a girman surar ana nihi ne kai zama mai ta yawan ƙura'ani dole abin wasu kawo a dangane a cikin surar akwai suna na babu su akwai suna alkurani a cikin rike da al'ahad da asamadu wani suna na da alkurani babu kawai na babu ko akwai na ba wani wurin ba shi ne lele kamar ibn abdul barak da gaskiyar magana irin wannan mas'ala ta karanta a ce ka karanta kuduwar lahu ahad daya tana daya cikin uku na alkurani sulsun an ce cikin qur'ani dan karanta uku kamar karanta qur'ani kina babu shan halakatin qur'ani karanta uku sai ka zamana daidai ne haka yayi yace wani magana kurin ka bar filin da kun kun ka huta makan ka wata wuri kurin Allah shi san hakikanin abin da yake ni zai fada kurin amma wani bayani ladan ne haka ka shigar shigar karki da hada mashin ma nan kaza lafazin qur'ani kaza ne an yi kaza to tun da uku ce uku so nawa dubu kaza harfin qur'ani kawai ranka wala kurin ka tsaya annabi ya ce tana so sun qur'ani kurin Allah kuma yana bada ina abin da yake so kaka shiga wani dalla-dalla bayanin da saka kan kawala koran haka ina da barci kuma kaza ya gaskiya yace haka in sai amma ibn hanbal imam ibn hanbal in sai saka bin rahuya haka suka ce kurin irin wannan wurare kurin ka bar sai su ka bar sai suka so ka bar abin yanda yazo kullum manzo Allah ce surat ikhlas tana suratul qur'ani kurin haka ba kan kawala wajen tawili sai وحدثني عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال سمعت أبا هريرة يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فسألته ماذا يا رسول الله فقال الجنة فقال أبو هريرة فأردت أن أذهب إليه فأبشره ثم فرقت أن يفوتني الغداء أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب eh me yake cewa wannan yake ce abin da yake daga zai bin khatab dan umar khatab ne ya cikin sulhu da wuri yake cewa umar ke abu huraira ya ji wani mutum ya ji abu huraira yana cewa ya ba labari ya ce a kabarto ma'a rasulun sallallahu mun mutu ke mun muna tafiya tare da manzan sallallahu ke suna tare da abu huraira da annabi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah fa sami arjulun ya qara qulul ahad sai annabi yaji wani mutum ya kan qulul ahad sai manzo Allah sai ya ce wajabat ta tabbata sai abu hurairah ya ji annabi ya ta tabbata abu hurairah ya ce fa sa'altu nawa annabi tambaya mata ya rasulullah me ya wajaba ya manzo Allah me ya wajaba yace aljanna ke ya samu aljanna faƙal abu abu hurairu yake cewa fa'aratu an adab ilai ubashiru sai na so in koma baya in ba wancan mutumin labarin albishirkin ya samu aljanna to kuma sun mafari kuta an ya fito na kada ma'arar su salama sai na ji tsoron abincin sahi huce ne tare da annabi salama tare da manzan Allah an sai abu hurairu annabi kibi annabi ya ci shi mai ci an babu ya dangana shi haka gida ma kwanan shi take suke biyu annabi zuwa ruwan shi da dama annabi ke biyu kwanan akwai abun shi kenan in babu yadda kana kwanan shi ba shi abin shi kuma shi ba shi da matsala ta wani daban annabi ya samu su ci in babu yadda kana ya ce wani lokaci yunwa za ka kai min yunwa in haɗi zai zai wasu ce ma bugun aljini ne ce ta kwan yunwa cikin ka diba wani abu yan sabai na na rashin roƙo kame kai a ganin sa a kuma sabincin amma kudin shi abin da ke yau ne shi tambaya kuma ga zuka saboda wuka saboda ga zuka zaga annaba gari amma zuwan tambayar wannan yake mai yauni ta zai rika cewa wata ran zai fadi a haka mai rukuya haka mai rukuya ta kawira ana cewa aljeri ne ita ba bari aljeri wajen kurin ta da ta cikin malamin Najeriya ki ba labarin wani malami iya magana da aka taimaka limamai aka taimaka malamai aka gaba zaka da cikin matsala yace yace wallahi cikin sai ta baka da tabbas yace ina ga wannan wannan Abdul Abdul Abdul ga danka yake cewa abin yace yawa kana limami ne ba lafiya ashe liman duk wata kwara matsala ce ta rayuwa ba na bi malam hutu baka rawato almajiri aka zo aka dauko malam za ta likita yace ana tahiya yace an zo daidai wajen wani mai shayi da milo da bada da sai da sai ma zai kyaka Allah ta yace yace bar bishayi yace bar bishayi Allah ya mala ji bar bishayi da hannu bai barna suka ce malam ko wace bishayi ke shara aka ce koma a tsaya a tsaya bin aka koma aka ce za a likita ba aka ce a sa madara da milo da wane ne da burodi ita Allah ya ce aka ma ba da ici ici ya ce aka jima mana ya cinye burodi ya cinye madara ya zamana ya ce burodi Allah ta burodi aka karo burodi karo ba zama da ya tsaka ya ba cike cika ya zamna aka shiga mota sai cika amarya ta cika cika amarya ta cikin gwanda abin to la kamar da kamar wa nan yin malam kuma mun cikin wallahi kuma kuma gida kuma aje awa malam shi kur kur aje awa malam abin to la kun sai aka dawo gida aka je aka ci hone aka sai hone aka aka kai gidan malam kwana na bi sabon darasi kuma wallahi idris a haba kama ya kaza mun shi ba ba shi ya ji wani mare zai bugare ta albaje to ba tura da matsala ba da take matsala shi wani gida shi ma wani mutum abin da mutsaya kan matsala malamai ne malam ne kullun sahur da yi a sallah ba yi kabar kuma da ba kun ba da ta yawa su ji sahur ta wuya ko a sallah shi ku shi ne mami kabilar ba da suka yi wasan ne su cikin wani abu akwai matsala da ya gano da mana yana matsala ko tabbas irin wani masalaci ne da ake na alazai suke sa wasu sa limamin su aka gaya ma alhaji alhaji wa kaban cikin malam kaban cikin liman akwai matsala wallahi me ya ce kun gaskaji abu da ya kamata abin akwai kaban taka to shi kenan alhaji iske malam gida ya ce yanzu malam allah gaya mu kana da bashi gaya bashi duk da ke shi a ruwanka ya gami alhaji da kinan ba shi yake mace gaba ɗaya gami gami shirin mutu alhaji biya ba shi gaba ɗaya ya ce malam wannan gidan yanzu ka huta a kone gidan can ka ka zamana wannan gidan za a gyara aka zo aka rushe gidan gaba ɗaya shi aka gina mai gida sabo aka kai shi umara aka dawo ta Allah a shekarar babba da bako ba ne a shekarar da bai da bacci Allah bai ba a shekarar bai da kullum yayin kwano ba ne eh hankali na wani ana saukar shekai a bayan tsawon zami sallama a zami abu a gaba da kudu da zami sallama to cewa wallahi da ka shekarar babba bai kwano ba da ba na yi tsawon sallam to sai ta shi ne kita ka taɓa jin kwano a harami ka taɓa jin kwano a mace a harami ko sau da ka taɓa jin ta abadan Allah malamin ya yi mai kudin garin kudi lahiya lawan kun ba wani matsala ya kwance abadala kinan dai a nan ta shi kira abu hurera radiyar anu ya ce zan samu matsala ya ce wala ya tsaman haukari kuma ta lahiya ta lau kurin wace haka muka rayu haka suka kuma abuwa kansa ba wani abu matsala ce amma ba ta kawo matsala cikin cikin sahih su iya da cikin sahih bukhari ka tarwaya wata rana yace na zo na tsaya hanya ni wata mun yawa na tsaya hanya ko an gano da matsala ta a taimaka mini abubakar zo wuce ya ce abubakar ni kana tuna wannan aya ko a ta sauka shi soke a gani ya ce ya mai bayanin aya kaza ko me da dalilin a sauka aye abubakar kai bayani abubakar bigari shi ne bigari mun wata ta abubakar mun kai bayani abubakar wuce ta shi bigari bigari ko mace umar yanzu na mai bayani nake ta shi mai bayani dai gane ko dai ga da wata ta ta taimaka shi shi ma shi umar bigari bai wuce abubakar wuce umar yanzu suka wuce shi yace sai kamar manzala zo ka hanye shi manzala da ya bi mata da ya gani ya ce ya ba wani ya zo mutane ya ce muka ta gida annabi ya sallama ya ce akwai wani abu a gidan suka tuka ya rasu akwai dai wata ɗan madara da aka maka daga gidan wani aka kawo a baka ita ta saura ɗan kawo da ɗan ɗan haka sai annabi ya amsa wani madara ya ce abu huraira ya ce kira ɗan wannan ka kira ana sufa na masalaci zai kira wasu abu huraira ya ce ni ya ce ina gudun madara ya ce ni da gudun madara ya ce ni mata mun kaɗan amma ce in kira wasu ce ke ni babar mai shari daya ce ni dai ce ni duwani a amsa kira a je kira wasu amma ce gaskiya ta rai zaɓi mula ba a ba da shama amma ce jan kira wa kuma za a kaɗan kaɗan kaɗan ce ke ce na je na kira wasu wajen mutum saba'in kwata da aka akwai su wani wasu ko su wani wasu bukata su muka zo ya manta da ba ce ba wannan sha sai ba wannan sha sha ya ƙoshi ɗan kwanon da ne ya ƙoshi ta ce ya ƙoshi a ba wannan ko ni ba bane ba har ba shi ba yace aka ba wannan kowace gaba da ko hai da shi yace sai manzo Allah kalle ne ya dariya yace ba horai yanzu gani dai kai kowa ya sha sai mu biyu to an go ta sha yace na amsa na sha na sha na sha to na bari na mace kara kara ko horai kara yace na ƙara na ƙara shi yanzu kai kai shi gaba daya na sha na sha yace annabi ce ƙara ne sai su da babu wuri yanzu babu wuri wato aka suka rayu kuma ba matsala komai suka rayu su gurin wata matsala ta rayuwa ta wani shiga shiga problem na kashi matsala a zaka ya sata ko ka damara akan wata lauci basu wata addinin ka kan matsala ta rayuwa haka suka rayu za a wani wani abokan a wutar jihadi annabi ake su da dabino ba wudaya ya ce a wuni abubuwa da kwamandan yanko a wuni yake ba su dabino daya su ci a wuni daya da baka dabino da ka ci kuma ka zai misun ta aiki kuma ta ce ya jibi zabilla ya ce haka miki a wuni yake ba mu dabino da mu ci shi kwamandan ki abubuwa da zarga abubuwa da shi ne kwamandan ki abubuwa da sai dabino zai baka wuni daya zai baka ya soja mutum da yiku ne da naku dabino da bahu daya mutum da yiku da naku haka kuma suka tafiya kuma ko haka mu za a je kuma a yakin Allah kai za ka yi da takin biya ya kai da karan waje ka kama ka taiwarin koyawa baka zuwa garam a haɓar jama'a kaje ba hana ba haka ne suka ciya haka yi wa waje ka zama bambanci da su to su haka ta yaki haka za a yi aikin Allah ake wa ba ruwan haka za su amma kan da kan kan da ce baka je ba garam kuma an kawo watan gaba kuma ka cinye gaba da baka yake maka ba kuma ka cinye gaba da ko haka ke yanzu ba baka yake maka da yanwa ka je ka zo aiki kwana goma kana garin sai kana garin kuma ka fadin watan ka cinye ka cinye garin lafiya dau an ya kwa to matsala gaskiya ko matsala wani ka ci aiki na ki banna banna zuwa banna zuwa aiki kuma ka ce ya an biya ka wannan kuma aiki ka zo ka ci kudin abin cika da sai ka je kiyama da haƙƙin wasu gaskiya ka yi ciko kasan hanyar da ka biya wani gaskiya ko da wata karshe wata experimental kai ma ka rika yi gaskiya ka biyo ka da yawa baka aiki kana hanyar ci bar mana aiki kuma wani abin da wani abubuwan wani kafa gyara shi ko a dokar tasa ta turawa ko a dokar turawa ba magana da kake aiki a biya ka ko a ta turawa kana yancin kai garam amma ba ka cuɗi ba ka aiki ba kuma a dokar Nijar ma haka take kurin kayin sandika ne kuma ba da iya sun kai gwamnati ya tsoron kai ce bai bada wasu sai aikin gaba daya amma ko a dokar Nijar ba magana ba ka ake biya ka ka ce doka ce to a dokar mata da ce ba wannan magana za ka nisan cin hana gangariya filan kai garama ka samu wata dan ka je garama kai karawo ka je gobe kiyama ayi sai ya biyo ka bashi gaskiya Allah ta miki yanzu dai nan Abu Hurairah yake ban labarin cewa kenan da Annabi ya ce wajabat na ce me ya waje rasulullah ya ce aljanna ya ce sai na zo fa'aratu an azhabu ilai fa ubashiru sai na so in je in ba wani mutumin labari in ba shi bushara ta samun aljanna sun mafari kutu an yafi jima ka da amara zama ya na ji tsoron abincin rana kai wucin tare da zama ka abinci wuce ne ya ce dalilin haka kada gudun ka abinci wuce ne fa'asatul gada sai na zaɓi in ci abinci na in ji abinci kai birni kin nake koma ba wata labari ana ya so koma wata wata labari yace ka aje ya koma kai ba labari da abinci ya kare shi da ya tsaya ki abincin shi yace haka akai yace sun mazhabta da rajul bayan mun ci abinci mun kare sai na kai wajen wancan mutumin in ba shi labari fawajatu karsa mai naji ashe ya matsa shi kin labarin mun washe nan dai kurin abinda ya nake cewa yake so kawo fadala ta su ikhlas kina karanta ta iya sa a samu aljanna sai ina ne wa haddathani aw haddathana an malik an ibn shihab an humayd ibn abd alrahman ibn auf annahu akhbarahu anna qul huwa allahu ahad ta'dilu thuluth alquran wa anna tabaraka alladhi bi yadihi almulk tujadilu an sahibiha duk da wannan wasu wacce mata inganta wacce na mata inganta cewa abdullahi bin auf yake ba na ka tahmid labarin cewa kullu wallahu ahad ta'dilu tana daidai da sulusul qur'an daya cikin uku na alqur'ani kenan daya cikin sulusul qur'ani a cikin cikin qur'ani tabaraka ita kuma azibul mulku tana ne ce amjadal tana neman ceton mai karanta ta gobe kiyama kuma ce tana kare azabar kabari da mai karanta ta kullum da dare kullum da dare da yana shi ne fadala ta babu na da babu na fadala ta kulwalla abin da ya zo kan kulwalla ad da sutul mulk kulwalla wadda ga fadala ta tana da da sutul qur'ani kuma tabaraka tana neman ceton mai karanta ta sai ma ja fi zikirin layi tabaraka wa ta'ala nan kuma abin da ya zo na maganar ambatan Allah mai girma da buwaya zikir حدثنا يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي سالم السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك abin da yake wannan ruwaya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce dun wanda mankala dun wanda ya ce la'ilaha illallah wannan kalmar babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahadahu la sharika lahu shi kadai ne bai da abokin tarayya lahul mulku mulki ya tabbata gare shi walahul hamd godiya ta tabbata gare shi wa huwa ala kulli shay'in qadir shine mai iko akan komai ka karanta wannan aya wannan azkar fi yawon a wuni ka karanta mi'ata marra su ɗari ɗari me za a baka ce kanata lahu adal ashar ya ƙafa za a baka man za a baka daidai da ka'yantar da bawa goma wa kutubata lahu mi'atu hasana za a rubuta maka lada ɗari wa muhiyata anu mi'atu sayya za a kankare maka zinihi ɗari kaji kuma wakanata lahu wannan abin da ka karanta zai zamanto maka hirzan min shaitan yau mahu zalim zai ma kariya daga shaitan a wannan wuni Allah zai ma kariya daga shaitan a wannan wunin gaba daya ya ce hatta yunsi har Allah ya sa je ka wuni har wuni wuni wuni gaba tun daga sai har wuni guda har kuma karanta da mace abin guda kenan bayan wannan fadala ‘yantar da bawa lada ɗari kankare zini ɗari kariya daga shaidani kuma wala mai ya'ati ahadun bi asadar mai maja bi a ran nan ba mai kawo aikin da ya yi naka waye zai shiga kurin illa ahadun amila akasadar min zalik sai wanda ya yi abin da ya yi yawan naka nan an ce abin da ya kawo kalmar asadar min zalik kuma ce wannan fazin iya karantar da kai wannan azkarikin ko da ba zama guda ka waɗi ba don ta aka kawo wannan kalama a wuni kurin kawo da sau ɗari to illa neman kariya daga sahiya zuwa wuni ka iya bukata da kayan gada saba ka waje ko haka yi wunin gaba ɗaya kuma cewa bahewan da ya kawo sama da na kenan wannan iya cikin azkarikin da ba su da iya kana iya ta yi ma don a ɗauke ma shubahal hatta jewa kenan bakin ɗari ne a a ana yi ƙara don ya ce wanda ya ƙara sama za ka yaki ka kenan ana ƙarawa sama da ɗari ina cikin azkarakin da ba su da sharaɗin ne kaza a kana iya taima wannan dai an gaya maka fadar ɗari kuran roman karanta ɗari kuran لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير don sun zo da lafazi daban-daban wanda bayani daban-daban wannan dai tabbas an kai haka nan kana da wannan wannan gara basa ta samu an taddabawa goma kan lada ɗari kan kare zini ɗari kariya daga shaidani kuma babu wanda zai yi ka a ran nan wajen gara basa ta roman aiki sai mutumin da ya zo da abin da ya yi naka ina ga nan ya kamata mu tsaya ganin lokacin da lokacin kan da zaɓen kamar اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته